وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a a wannan masallaci mai albarka na kan na jandarmeri a unguwar yantala babban birnin yamai jamhuriyar nijar a yau muna sha biyu ga watan jima'a al'akhira shekara ta 1446 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan sha biyu shekara ta 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci kamar yadda aka saba ake gabatar da shi tsakanin magariba zuwa isha a yau kuma wannan shine darasi na 21 da muke yi na mako-mako wanda shine zamanmu na 21 kenan darasi na 21 wanda kuma shine darasi na 19 cikin suratul bakara da muke cikinta a wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen ayata wato 93 ko yau kuma allah yadda za mu tashi farkon ayata 94 mai allah subhanahu wa ta'ala ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن
نعم الله سبحانه وتعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة قل كتير سو يا رسول الله wato in kanat lakum ad-darul akhirah har in ya kasance wato gidan lahira ko kuma kace aljanna wato taku ce kuku kadai inda Allah khalisa wato taku ce kuku kadai babu kowa banda ku babu wanda zai shige ta to fatamannau mauta ku yi burin mutuwa domin me yake sa a samu shiga aljanna shine a mutu a bar duniya ko a tafi gaban Allah to inda har ya kasance wato ikirarin ku cewa wato aljanna ta ku ce ku ku kadai ku yahudawa kenan wannan magana ana yin ta ne ga yahudawa da suka ce wato aljanna tasu ce su su kadai Allah ya yi ta ne don su su ayan Allah ne ko suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u duka waɗannan burace burace ne da karyace karyace da suke yi to shine Allah ya bada ka'ida to idan har kun ce wato aljanna ta ku ce ku ku kadai ba mai shigar ta sai ku min dunin nasi koma bayan wani mutane wato ku kadai ne kama za'amtun kamar yadda kuke rayawa to fatamannawul maut ku yi burin mutuwa mana ku ce Allah kashe mu mu tafi aljanna ko ba haka ba in kuntum sadiqin in har kun kasance da gaske kuke a gani Allah subhanahu wata'ala ya ce alaran ma kara mana ayar sai mu hada ni bayan na'am yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim na'am والله عليم بالظالمين
sai Allah subhanahu wataala ya ce walan yatamannahu abadan yace ba za su taba wato yin burin wannan ai ba za su taba burin wato yin mutuwa ba ba za su taba burin su mutu ba har abada abadan Allah ya ƙara kawo ta akidi wato har abada ba za su taba yin burin su mutu ba su yahudawa shine walan yatamannahu abadan damir ya'udu ila al-maut mun gane ko ai walan yatamannahu al-maut abadan kenan ba za su taɓa yin burin su mutu ba har abada in gane ko bima qaddamat aydihim saboda ne saboda abinda suka gabatar suka aikata da hannuwansu mun gane ko bima qaddamat aydihim ay bima kasabat aydihim saboda han- abubuwan da hannayensu suka aikata mun gane ko Allah ya ce wallahu alimun bizzalimin lalle Allah masani ne dangane da waɗanda suke azzalimai wato wanda suke kafirai suka ketare iyaka ta Allah subhanahu wataala a wannan ayoyi guda biyu suna ƙara fassara mana aikin yahudawa can in ba ku manta ba a kwanakin bayan mun karanta aya da take cewa a ba komai ba ne ba yahudawa suke bi sai ne illa amaniya ko wa inhum illa yazunnu ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ce fa walil ladzina yaktumuna kitaba bi aydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كسبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون to haka Allah subhanahu wata'ala sannan ya ce su Yahudawa wato bayan kirkire-kirkire da rubuta abin da ba Allah ba ne ya faɗa su ce Allah ne ya faɗa to haka nan sun kasance wa minhum ummiyuna la ya'lamuna alkitab kun gane ko daga cikin su akwai ummiye wanda bai san karatu ba bai san littafi ba bai iya karatu ba bai iya rubutu ba la ya'lamuna alkitaba illa amaniya bai san komai ba sai borace boracen zuciya ko karyace karyace kun gane ko su faɗi karya su kirkire ta su jingina ma Allah subhanahu wataala illa amaniya wa inhum illa yazunnun kuma ba komai suke aikatawa ba ko suke kudurcewa sai zato to wannan yana daga cikin amaniya din in gane ko wannan yana daga cikin gorace goracen su ko karyace karyacen su suka ce gidan lahira su kadai dan wato aljanna dan su kadai Allah ya yi ta su kadai ne za su shiga wanda ba bai rude ba ba zai shiga aljanna ba in gane ko suka ce su 'ya'yan Allah ne duk yana daga cikin gorace gorace suka ce nahnu abuna'ullahi wa ahibba'u mu 'ya'yan Allah ne kuma masoyan Allah ne in gane ko sannan suka ce ne eh, suka ce kuma wa qalatil yahudu laysat nasara ala shay'in suka ce nasara ba akan komai suke na gaskiya ba su su ma nasara suka ce ba akan komai yahuda suke akan gaskiya ba in gane ko sannan suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai su wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara yahuda suka ce ba mai shiga aljanna sai ba yahude nasara suka ce babu mai shiga aljanna sai ba nasare to shine Allah anan yake bayyana mana qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah har idan kun kasance cewa lalle ita gida wato gidan aljanna ya kasance wato a gurin Allah ku kadai ya tanada don ku khalisatan min duni nas wato akan ku take wato qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda Allah khalisatan min duni nas kenan ka ce da su ya rasulallah wato har idan gidan aljanna ya kasance an keɓance shi ne don ku kawai ku yahudawa koma bayan sauran mutane wasu mutane banda ku jinsinku na yahudawa babu wanda zai shiga sai ku kadai to fatamannawul maut ku yi burin mutuwa me ke sa a je gaban Allah har a yi sakamako a shiga aljanna mutuwa ko to me amfanin zama a duniya me ce a duniya ku yi burin mutuwa in dai har da gaske in kuntum sadiqin in har kun kasance da gaske kuke in dai har da awar da kuka yi gidan aljanna na ta ku ce ku kadai to in ku yi burin mutuwa in kuntum sadiqin in har kun kasance wato kuna da gaskiya akan maganar da kuka faɗa in gane ko to amma da yake maganar ƙarya ce shi yasa Allah ya ce walan yatamannahu abadan ba za su taɓa yin burin mutuwa ba har abada in gane ko saboda abin da suka faɗa ƙarya ce ba gaskiya ba ne ba in gane ko Allah ya ce saboda ne bima qaddamat aydihim saboda abin da hannayensu ta aikata me yasa Allah ya ce bima qaddamat aydihim aka ware hannu saboda da yawa ana kawo a larabci wani sashi na yanki kamar nan malamin balaga suka ce an faɗi wani yanki wanda yake mai mahimmanci a jikin ɗan adam wanda ba zai yi wa aikata barna ba ba tare da shi ba domin hannu yana daga cikin abin da yake ba da gudunmawa wajen aikata barna ko ba haka ba amma dukkan jikinsu saboda abin da suka aikata duka da jikinsu da baki da amma saboda hannu yana ba da gudunmuwa babba shi sa aka ce bima kasabat au bima qaddamat aidihi amma duka aya tana dauka bima kasabat din kun gane ko ai bima qaddamat bima kasabat abinda suka gabatar ai abinda suka aikata wato hannayensu ta aikata ah, ta gabatar kenan bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu ta ai- ta gabatar Allah ya ce wallahu alimun bizzalimin kuma Allah masani ne dangane da waɗanda suka kasance azzalimai wato akan kafircinsu azzulmu anan bi ma'ana alkufuru mun gane ko domin yazo da- yazo yana nuna da'awa ta kafirci kuma tana yana magana akan kafirai domin yahuda ba su imani da Allah da manzansa ba kun gane ko shi yasa Allah ya ce Allahu alimun bizzalimin shine ma ya ce ai alkafirina fayujazihim Allah zai sakan ka musu a nan akwai uwar wannan wato aya ta ƙul in kanat lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nas fatamannaw al mauta in kuntum sadiqin akwai irin ta ko kuma yar uwarta naziriyarta a cikin suratul juma'a ko a can Allah subhanahu wataala ya ce qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum kun gani aya qur'ani shike fassara alqur'ani da mun ce yahuda Allah yake magana to karara gashi a cikin suratul juma'a Allah ya ce qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas ya rasulullah ka faɗa ga waɗannan yahudawa kun gane ko idan har ku kuna rayawa cewa ku waliyan Allah ne wai kun ji yahudawa ne suke cewa su auliya Allah ne kun gane ko nan sun ce can sun ce ba mai shiga aljanna sai su ko ba haka ba nan kuma suka ce su waliyan Allah ne to rayawa shi yasa in za'amtum aka kawo shi da siga ta a nuna magana ba ta gaskiya ba ce ba kun gane ko kamar yadda ya kawo can yake cewa za'amal lazina kafaru allan yub'athu kafirai suna raya cewa ba za a tashi alkiyama ko kuma ba za a mutu ba bayan an tashi sai Allah ya ce kul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allah yasir to kaga anan ma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi cewa wato tun da kun raya kun ce ku waliyan Allah ne abinda wali yake nufi masoyan Allah majibancin Allah su masoyan Allah ne kuma Allah yana son su shine ma- ma'anar wali taka ka so Allah Allah ya so ka kaga kenan duk wanda yake son Allah wali ne sai dai wali taka matsayi matsayi ce ko gwargwadon imanin ka da Allah subhanahu wataala gwargwadon matsayin wali taka ka tsakaninka da Allah domin Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun kenan shine sharadin masu imani kuma masu takawa masu tsoron Allah sune masu takawa kenan idan har mutum yana jin tsoron Allah yana wato eh, yana yana jin tsoron Allah kuma yana son Allah yana bin umarnin Allah to wannan waliyin Allah ne. sai dai daman a wajen ibada bayan Allah wani yana saman wani wani yana saman wani ko ba haka ba to wannan shine to anan sai suka yi da awawwali taka kun gane ko sai Allah ya ce eh, lillahi min dunin nas nan ma suka ce su ko Allah ya ce koma bayan mutane fatamannawul mauta sai Allah ya ce to ku yi burin mutuwa nan yadda aka ce a can su yi burin mutuwa nan ma da suke da awawwali taka sai aka ce su yi burin mutuwa kun gane ko in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya Allah ya ce wala ya tamannawnahu anan sai aka ƙara nunu ko ba haka ba can an ce walan ya tamannahu ko nan an ƙara nunu aka ce wala ya tamannawnahu abadan ba za su taɓa burin mutuwa kun gane ko har abada bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu ta gabatar kun gane ko wallahu alimun bil zalimin nan ma kuma Allah ya ce wallahu alimun bil zalim kai qur'ani shike fassara sashin sa kun gane ko sannan Allah subhanahu wataala ya ce qul in in in- innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum kaga wannan yake nuna magana ƙarya ce ka ce da su wannan mutuwar da suke guje ma ba sa santa suna tsoronta suna guje mata to fa innahu mulaqikum lalle za ta riske ku tana nan tafi ko shekara dubu nawa kai tana nan za ta zo ta riske ta riske ka ka raya musu za ta zo ta riske su fa innahu mulaqikum da sannu za ta zo ta riske ku summa turadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan a dawo da ku zuwa ga masanin abin da yake boye ko ba haka ba Allah kenan wasu shahada da kuma abin da yake halabce fayunabbi'ukum bima kuntum ta'lamun sannan ya baku labari dangane da abin da kuka kasance kuna aikata kun gane ko ya sanar da ku abin da kuka kasance ta'maluna kuna aikatawa wannan kaga aya tana ƙara fassara wannan aya da muka karanta to yanzu sai mu zo mas'ala ta biyu ita ce mas'alar burin mutuwa shin ya halatta mutum ya yi burin mutuwa na Allah ya ce kuma a yi burin mutuwa eh ya za mu haɗa ayar da- da sauran nassoshi musamman hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la- yake faɗa a ma'anar hadisi la yatamanna yanna ahadukum a- al-maut ko kada ɗayan ku ya sake ya yi burin mutuwa ko da rashin lafiya ce yake ciki to yayi burin yayi addu'a cewa Allah subhanahu wataala idan ya kasance rayuwa ta ita ce mafi alkhairi ya Allah ka rayar da ni idan kuma ta koma zuwa gare ka ne mafi alkhairi gare ni Allah ka karɓi rayuwa haka dai aka fi so amma kai burin mutuwa kai tsaya ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a cikin hadisi to shi yasa anan Imam Ibn Kathir Allah ya masa rahama shi ya tafi akan cewa a aya ce wacce take da sauran malaman har zuwa sahabbai irin su ibn abbas allah ya masa rahama sun tafi akan cewa aya tana nufin mubahala kamar yadda cikin suratun nisa allah ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallama da cewa ya kirawo kiristoci ko a yi mubahala mubahala shine a zo a zauna wato kamar yadda Allah yake cewa ku kirawo bari mu karanto aya cikin suratul nisa Allah ya ce faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm fa qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natullahi 'ala al-kadhibin wato kace da su wato su kirawo wato danginsu da iyalansu kun gane ko su kirawo ƴaƴayensu mu ma ku ma ku kirawo ƴaƴayenku wato mu za mu kirawo ƴaƴanmu ku ma ku kirawo ƴaƴanku kun gane ko mu kirawo matanmu ku ma ku kirawo matanku kun gane ko sannan mu zo mu haɗu dukanmu gabaki ɗaya mu zauna mu- mu ce duk wanda yake makaryaci Allah ya tsine masa albarka wasu sun tafi akan wannan aya tana magana akan amma ko ba ko abin nan in muka duba wannan tana magana ne akan kiristoci ali imran da daman da yawa ta ta tattauna akan nasara ne kun gane ko amma suratul baqara tana magana ne akan kiristoci to akwai sabani na malamai amma dai abin da zahiri yake nuna kamar yadda Sheikh Uthaymeen Muhammad Salih Uthaymeen ya fi tafiya akai yace magana take akan mutuwa gane ko aya karara ta nuna cewa su yi burin mutuwa baya warware yawancin hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai a matsayinka na musulmi ba za ka yi burin mutuwa ba tunda ka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka bane ba ka yi fatan kai rayuwa mai kyau ka yi aikin alkhairi ko ba haka ba amma shi ko kafiri me yasa yake sanya rayu ya daɗe saboda ya fifita duniyan ne akan lahira da ya san kiman lahira shi ma da ba zai fifita zaman duniya kun gane ko to shi yasa kenan burin mutuwa Usaimin ya fita ya tafi akan zahirin aya kenan ku yi burin mutuwa wannan kuma shine ni ma kaina yafi kwanciya akan wato fahimta ta duk da cewa akwai manyan malamai kamar shi ibnu kafir da sauran malamai sun tafi akan mubahala ake nufi amma dai zahirin aya yana nuna mutuwa kamar yadda ni Allah ya sa na fahimci ayar sai nake ganin su wayancan kafirai ne bai su imani da Allah ba shi yasa aka ce to tunda har sun yi waccan ƙarya sun ce aljanna ta su ce to abin da ke sa a je aljanna menene mutuwa a je a haɗu da Allah to su ma su- su su yi su- wato su yi burin su mutu a tafi wato su mutu a je gaban Allah su shiga aljanna ko ba haka bane ba shi yasa anan ruwaya ta ibnu abbas Allah ya kara masa yadda yake cewa wato ya ya isar mana wato daga manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lau annal yahuda tamanna al-maut lamatu da yahudawa sun yi burin mutuwan nan sun sake abin da Allah ya ce a gaya musu su yi da sun aikata lamatu jami'a da sun mutu ga baki ɗayansu kun gane ko a ruwaya ya zo lamatu ni ne na ƙara jami'a wato da sun mutu kun gane ko a wata ruwaya har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna cewa da babu wani ba yahude da zai saura a Madina duk sai sun mutu kun gane ko to amma da yake sun san ba akan gaskiya ba suke ba sai suka ki Allah ya bada shaida akan akai ce walan yatamannau abadan ba za su taba yin burin mutuwa ba har abada da suna da gaskiya ko za su yi. kun gane ko saboda mai bima qaddamat aydihim ko saboda abin da hannayensu ta gabatar na aikin banza na mummunan aiki bal ma kafirci Allah ce wallahu alimun bi zalimin lalle Allah wato masani ne dangane da abin da kafirai azzalimai suke aikatawa sai Allah subhanahu wataala ce
ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا na'am يود أحدهم لو يعمر ألف سنة mm.
وما هو ب... وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر نعم.
والله بصير بما يعملون na'am Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala tajidannahum lalle zaka same su ahrasan nasi su suka fi kwadayi cikin mutane ala hayati wato a bisa wata irin rayuwa kun gane ko ko kuma su rayu a nan duniya kenan wa min alladhina ashraku kuma haka nan su suka fi waɗanda suka zama mushrikai kafirai wato san rayuwar duniya Allah ce ya waddu a haduhun ɗayansu yana fata yana ƙauna yana son lauya ammar alfa sanatin da za a rayar da shi shekara dubu da zai so haka mun gane ko cikin yahudawa mun gane ko Allah ya ce suna da son mutuwa yanan da lauya ammar alfa sanatin da za a rayar da su shekara dubu Allah ce wa ma huwa bi muzahazihi min al'azab an yu'ammar hakan ba zai wato ne santar da su daga azaba ba ko da an ba su shekara dubu din ba su shekara dubu ba zai sanya su yi nisa daga azaba Allah subhanahu wataala kun gane ko Allah ce wallahu basirun bima ya'malun lalle Allah mai gani ne dangane da abin da suke aikata yana sane yana jiran su kun gane ko kun ga wannan aya tana ƙara nuna cewa dai yahuda ba su san mutuwa shi yasa Allah ya tinka ya tsaye musu da hujja ya kalubalance su da abin da ba za su iya kun gane ko domin da gaskiya ne cewa eh, aljanna ta su ce daga an mutu fa sai aljannan nan Allah ya ce to ku yi burin mutuwa a Allah ya ce su yi burin mutuwa ba za su yi ba to shi yasa sai Allah ya ce to ah, tunda haka ne ba za su taɓa yi ba sai yake so ya nuna mana ya suke da duniya meye matsayinta a gurinsu ya take a cikin zukatansu shine Allah ce lalle wala tajidannahum lalle zaka same su su yahudawa ahrasan nas kaga ismu tafdil ko ko kuma a ce fi'il an kashi sigatu tafdil wato ahras ai akwai alharis ko me kwadai to ahrasun nas ahrasan nas su ne suka fi zama mafi kwadayin wato a- a- a cikin mutane dukkan ai da yahudawa da mushrikan da mu sauran al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan mu ba duka mutane bane ba to su a harasan nasi ala hayati su suka fi kowa son rayuwa malam eh, eh, imam abin nan shek muhammad Abu- eh, mahmud Abu- eh, gumi shek mahmud Gumi- abubakar gumi na gani a cikin tafsiri da ya zo nan gurin sai yake cewa me yasa Allah ya kawo shi ala hayati a nakira ya ce abin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi da siga ta na kira na wato don ya nuna maka suna neman duk yadda za su yi sirayi a kan gaskiya ne ko rashin gaskiya ne shi yasa ya kawo ta na kira wato a kan da'a ga Allah ne a kan saba ma Allah ne su dai sirayi a duniya ala hayatin suna son wato rayuwa wato a- a cikin duniya fiye da dukkanin wato mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a ban kasa wa min allazina ashraku kai har sun ma fi waɗanda suka yi shirka ga Allah su a yin mushrikai su ma ba ka ai kafirai ne ba su imani da manzon Allah to duk yadda mushrikai suke son rayuwar duniya to ba su kai yahudawa ba son su rayu a duniya shi yasa Allah ya ce wa min allazina ashraku haka nan su suka fi waɗanda suka ka suka yi shirka suka kafirce ma Allah suke yin shirka da Allah wato son rayuwa a duniyar nan wato ba su son mutuwa shine Allah ya ba mu wato misali ya ce wadda ahaduhum law ya'ammaru alf sanati ɗaya daga cikin su na so wato da dai za a rayar da shi tsawon shekara dubu malam shekara dubu fa ko shekara ɗari Allah ya baka ai ka azab daga ka kai shekara ɗari jiki ya- ya bar daɗi komai baya da daɗi so kake ka tafi ka huta to shekara har dubu kuma shekara dubu a gurin Allah duk shekara duk kwana duk yini ɗaya a gurin Allah kamar shekara dubu ne fa a irin shekarun mu. shekara wani ɗaya wa inda yau- wa inda yaumin inda rabbika ka alfi sanatin min mata udu wato yini guda a gurin ubangijinka kamar shekara dubu ne to idan Allah ya ba su wannan a bar shi ma to irin ta ta duniya irin ta shekara dubu a duniya wani irin daɗi za ka ci to su a haka suke ko yanzu in ka tafi sai ga mutum ya kashe shekara casa'in da wani abu ɗari ba kaɗan amma ya ji ana gyara mai haƙori wai ya ɗan daidaitu ya gyara ya yi waye ko ya ji ya ce a ɗan kankare mai a ɗan- duka dan mene ne san rayuwar duniya ne wata fata a ɗan tashe ta ta ɗan mokaɗe a ɗan ah, buɗa ta ko ba haka ba a dawo saurayi wannan duk son duniya ne haka suke to Allah subhanahu wataala ya ce ɗaya daga cikin ɗayansu wato za ka same shi yana son wato da zai samu Allah ya bashi shekara dubu a duniya shi dai yana so gane ko lauya ammar alfasanatin da dai za a bashi wato ya bar a bashi ya rayu wato ya shekara dubu in gane ko Allah ya ce to duk da haka da za a bashi shekara dubun ko ma a ƙara mai fiye da dubun kun gane ko Ha- wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'amma kun gane ko hakan ba zai sa a nesantar da shi daga wato zuwa ga azaba Allah ba kun gane ko hakan ba zai wato nesantar da shi min al'azabi ba wato an yi ammar ko da an wato ba shi wannan tsawon shekaru ɗin Allah ya ce to wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne dangane da abin da suke aikatawa duk abin da suke aikatawa na kafirci wanda yake ba daidai ba wanda Allah ya hana Allah yana kallon su kuma za su je su haɗu da Allah subhanahu wataala idan mutum ya aikata abin da yake alkhairi ne ya s- ya ga alkhairi wanda ya aikata abin da yake sharri ne kuma ya ga sharri to anan abin da nake so in mana bayani me yasa Allah subhanahu wataala ya ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku kun gane ko wato zaka same su wato su suka fi son rayuwar duniya cikin mutane kun gane ko sai kuma aka ce ah, wato ah, minan ah, minan nas wala alladhina ko wa min alladhina afwan wa min alladhina ashraku sai kuma aka ce har ma waɗanda suka yi shirka wanda suke kafirce ma Allah wanda suke aikata shirka to su waɗanda suke aikata shirka ba sa cikin nas su ma suna cikin nas me ya hikima ta ubangiji subhanahu wataala ka san Allah subhanahu wataala duk kalmar da ya ka a cikin alkur'ani ba ta zama ka ce maimaici sai dai tana da wata fa'ida ko dai ka gano ko baka gano ba to bari mu karanta anan malam yake cewa anan wato as'ilatul qur'an al-majid wa ajubataha na Sheikh Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi Ah, ya kawo wato a cikin shiboyi da ake iya a kawo a ce ko kuma ayoyi waɗanda suke da wahalar fahimta ya kawo tambaya sai ba da amsa kun gane ko yake cewa fa'in ƙila idan aka ce ƙaunuhu ta'ala faɗin Allah maɗaukakin sarki wala ta ji dannahu ma'aharasan nasi kun gane ko za ka samu su yahudawa su suka fi kwaɗayi dangane a cikin mutane su suka fi kwaɗaituwa ala hayatin a bisa rayuwa san rayuwa kun gane ko wa min allazina asharku haka nan kuma su ne suka fi waɗanda suka kasance suna yin shirka kafirai mushrikai wanda suke bautar gumaka su suka fi su san rayuwa kun gane ko a nan gidan duniya kun gane ko ma sai ya ce to ma ma- ma fa'idatu qawluhu ta'ala wa minal ladina ashraku me ya- wato fa'idar da yasa Allah ya ce wa minal ladina ashraku yadullu ala anna Allah ta'ala kun gane ko afwan kafin nan yace wa hum min jumlatin nas su wa'annan wa minal ladina ashraku suna cikin jumla suna cikin tawaga ta minan ah, mutane ko ba haka ba suna cikin annas ko mushrikai ba mutane bane ba aljanu ne suna cikin mutane to shine sai mala ya ce menene fa'idar haka sai ya bada amsa ce kunna sai mu ce inna ma khassu bizikri ba'da al- ba'da al-umum kun gane ko cewa kadai Allah ya keɓance su da ambato bayan an kawo am an ce minan eh, wato za ba za a sami wato su yahuda su ne mafiya kwaɗayi cikin mutane son rayuwa wato Allah ya kawo ya keɓance kuma minal wa minal ladina ashraku Allah ya yi wannan keɓancewan ne bayan an kawo am aka kawo kuma allazi min allazina ashraku yace li'anna li'anna hirsuhum ala hayati ashad ala alhayati ashad kun gane ko li'anna hirsuhum ala alhayat ashad domin wato kwadayin su akan rayuwa su mushrikai yafi tsanani sun fi a cikin mutane da Allah ya halitta mushrikai suna cikin waɗanda suka fi son su rayu a gil- a nan duniya ai kowa baya son mutuwa ko ko mai imanin ka kana so Allah da ya jinkirta maka ka yi wani aikin alkhairi ko ba haka bane ba ba dai a so ka ka- ka zurfa ba ka sai ka kai shekara ɗari sittuna aw saba'una din nan ko kana da hankali hankali bai gushe ba kana ta bautar Allah kan ka zo lokacin da zaka rikici to shi yasa Allah dan ya nuna mana menene yasa wato Allah ya ce wa minal ladina ashraku to domin su kansu mushrikai suna da burin sam- suna da son wato rayuwar to har ma su mushrikai me ke nuna mushrikai suna son rayuwa Allah ya ce ne za'amal ladina kafaru allan yub'athu su saboda son rayuwa ta suka yi ba a ma ba za ma a tashi ba a mutu to sai yasa suka karyata alba'su din sun karyata ba mutuwa bayan me wa- rayuwa bayan mutuwa shi yasa ma suke karyata mutuwa kun gane ko domin wanda ya karyata rayuwa bayan mutuwa ai har mutuwar ya karyata ko ba haka ba shi yasa nan malai ba da yace li'annahum kanu la yu'minuna bil ba'th domin su ba sun kasance ba sa ma yin imani da ne tashi bayan an mutu زعم الذين كفروا أن لن يبعث قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير to ka gani shine hikima duk abin da ka gani a Qur'ani yana da hikimar da yasa Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi ko ya kawo shi kenan bai zama maimai ba Allah ya kawo da ya nuna muku duk sanda mushrikai kuma suke yi wa wato rayuwa to Yahudawa sun fi su san su rayu a duniyan nan kun gane ko shi yasa Allah ya ce to wa min allazina ashraku har ma sun fi waɗanda suke shirka ga Allah suke ka- suka kafirce ma Allah san wato rayuwa a wannan duniyar kun gane ko su habburi suke su kai shekara dubu kun gane ko to Allah subhanahu wata'ala ya ce ko da an ba su shekara dubun nan sun kai shekara dubun wannan ba zai hana su Allah ya kama su da azaba ya azabtar da su ba mun gane ko kuma Allah mai gani ne dangane da abin da suka kasance wato suna aikatawa idan sun aikata abin mai kyau Allah zai sa kanka musu da abin da suka aikata mai kyau idan kuma suka yi mummuna to Allah subhanahu wata'ala zai musu sakamakon aikinsu mummuna da suka aikata Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wata'ala ya ce
قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا نعم مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
نعم من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل نعم وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kul ka ce da su man kana aduwwan li jibrila duk wanda ya kasance wato makiyi ga mala'ika jibrilu fa innahu nazzalahu ala qalbika to ka ce da su fa halle shi al- mala'ika jibrilu shine wanda ya saukar a bisa zuciyarka wato ya saukar da alqur'ani a bisa zuciyarka ke bi iznillah da izinin Allah musaddiqan lima bayna yadayhi kuma shi wannan alqur'ani da aka saukar a- wato a gare ka yana gaskata abinda yake ya gabace shi wato na littattafai wa hudan kuma shiriya ne wa bushra kuma abu ne wan- wato littafi ne wanda yake bushara littafi ne wanda yake shiryarwa zuwa ga hanya ta kware kuma yake yin bushara zuwa ga abin da yake mai kyau mai daɗi ko ba haka ba lil mu'minina amma lil mu'minin ga waɗanda suke mu'minai sannan Allah ya ce man kana aduwan lillahi duk wanda ya kasance maƙiyi ga Allah wa mala'ikati kuma maƙiyi ga mala'ikunsa kun gane ko wa rusuli kuma maƙiyi ga manzannin Allah wa jibrila kuma maƙiyi ga jibril wa mikala kuma maƙiyi ga mala'ika mika'il fa inna allaha lalle Allah aduwwul lil kafirin shi ma makiyi ne ga waɗanda suke kafirai to ya za a yi ana cikin magana akan wato labari akan yahudawa kun gane ko da irin yadda suke son rayuwar duniya da kuma kaza kaza sai Allah ya kawo magana akan kiyayya da kafirai wato da yahuda haka suke yi wa wato ko kafirai suke yi ma annaba eh, wal- waliyansa masoyansa mala'iku da shi kansa Allah ya kawo magana kiyayya to shi yasa wani lokacin dole sai an koma asbabun nuzul kun gane ko akwai ruwaya ta ibn abbas mun gane ko abdullahi dan abbas imamu ibn kasir ya kawo ta sannan kuma a nan a cikin littafin al-istiab fi bayan al-asbab mawsu'a ce ta asbabul nuzul su ma sun kawo ta amma duka akwai ruwaya ce ta imamu ahmad allah ya masa rahama amma an kawo ta da nau'ika daban-daban za mu ɗauki mu haɗa mu ciro a cikin ibn kasir ɗin kuma mu ciro a nan in gane ko a ƙarƙashin ayar kulman kana aduwan lijibril fa innahu nazzalahu wannan ayoyi guda biyu da Allah ramma ya karanta mana kun gane ko a hadisi ne daga Abdullahi dan Abbas zamu takaice saboda suna da tsayi zamu ciro abinda a takaice sai mu karanta wato hadisi ne ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda kun gane ko yace wato Yahudawa sun zo أقبلت اليهود أقبلت يهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يهودا سكزو جمع الله صلى الله عليه وسلم سكتي دشي يا أبا القاسم ya wato baban alkasun alai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alkunya da alkasun ɗaya daga cikin ayayensa ko ba haka ba suka ce nas'aluka an ashiya nas'aluka an ashiya za mu tambaye ka dangane da wasu ababe mun gane ko iza qa- wato za mu tambaye ka dangane da wasu ababe fa in ajabtana fiha idan ka ba mu labari kenan fa in ajabtana fiha idan ka ba mu labari a cikin waɗannan abubuwan itba'anaka kun gane ko atba'anaka za mu bi ka za mu ma biyayya mu imani da kai kun gane ko wasaddaqnaka sannan za mu gaskata ka wa amanna bika sannan za mu imani da kai daman kun ga magana ne ake akan yahuda to yahuda ne suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce za su yi masa tambayoyi anan ibnu kafir ya kawo su da cewa za su yi masa tambayoyi ne kamar guda hudu kun gane ko tambayoyin nan ga sunan na farko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato ku tambayi abin da kuke so ku tambaya sai suka fara da tambaya ta farko suka ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wani abu ne ko kuma wani abinci ne wato Isra'il ya haramta ma kansa wato kafin a sakar masa da taura in an ce Isra'il shine annabi Yaqub alaihi salam kun gane ko suka ce wani abinci ne annabi Yaqub ya ya haramta ma kansa wato kafin a saukan masa da attaura kenan tsam- tambaya ta farko kenan ko tambaya ta biyu sai suka ce ka ba mu labari dangane da wannan annabi da aka ce zai zo suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa tanamu ainahu kun gane ko idanuwansa tana bacci wala ya namu kalbahu amma idan wato zuciyarsa ba ta bacci ya faɗa mana wa- ya fi- ga ba mu labari dangane kun ji tambaya ta biyu ko sannan ka ba mu labari amsa me yasa ake samu wato idan mace ta haihu an haifu yaro ake samu yake kama da mahaifiyarsa ko yake kama da mahaifinsa tambaya ta uku kenan ko tambaya ta ƙarshe sai suka ce wato ka ba mu labari me yasa Allah subhanahu wata'ala in ya tashi ya ai- aiko manzo a a wato mala'ika zuwa ga annabi sai ya aiko mala'ika jibrilu ko kuma wani annabi ne wani mala'ika ake aikowa ya kawo sako zuwa ga annabawa wayannan tambayoyi guda hudu saura amsar su ko to na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wato abincin da wato shi ah, wato annabi yaqub ya haramta ma kansa wato shine saboda annabi yaqub yayi wata rashin lafiya ne sai wa Allah alƙawari kamar yadda muka karanta akan magana akan bakance sai bakance yayi alwashin cewa idan Allah ya bashi lafiya to zai ya zai ba zai ci naman raƙumi ba ba zai sha kuma nonon raƙumi ba kuma yana daga cikin abin da Allah ya sa masa son su ba abin da ya kai naman raƙumi abin soyuwa ci a wajensa haka nan abin sha kuma babu abin da ya kai nonon raƙumi abin da yake so a cikin abubuwan sha to amma saboda ya yi wa Allah wato wata ibada ta musamman abu ne halal gare shi amma sai ya haramta kan Allah ya ce kullu ta'ami kanat illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ila ala nafsi yace da ma Allah ya ce dukkanin abu wato abinci ko ya kasance halal ne ga banu isra'ila sai dai abin da shi isra'ila annabi yaqub ya haramta ma kansa da kansa kun gane ko to yanzu wannan shine yace yayi alƙawari idan Allah ba shi lafiya ba zai ci naman raƙumi ba wannan sai manzo Allah ya gaya musu wannan sai ya ce musu gaskiya ne suka ce gaskiya ne tambaya ta farko kenan ko tambaya ta biyu sai manza da suka yi ita ce mi eh tambaya ta biyu ita ce mi tambaya ta biyu ita ce cewa me yasa eh dan yake ko kuma kafin ita ita ce ta kusa da ƙarshe me yasa wato afwan eh ina ga ita ce dai kamar yadda Allah ramma ya faɗa wato me yasa ɗaya yake kama da mahaifiyarsa ko yake kama da mahaifinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wato tsakanin miji da mata aka samu alaka ta auratayya sai maniyi namiji ya riga zuwa ga mahaifa shine kenan a sama sai a samu Allah ya hada halitta na yaro da zai zo sai zamto yayi kama da wato mahaifinsa saboda maniyin shi shi ya fara isa ga zuwa ga wajen halitta haka nan idan wato maniyin mace shine yake a sama to haka nan sai Allah ya kaddara shi yaron ya zamto ya fi kama da mahaifiyarsa sai ya ce da su gaskiya ne suka ce gaskiya ne tambaya ta biyu eh, ta uku yawwa tambaya ta uku sai suka ce masa wato ne ake nufi da wato cewa annabin da zai zo shine annabi shi wannan annabi kenan da shi suke magana da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wato idanuwarsa tana wato tana bacci amma zuciyarsa ba ta ne ce domin saboda su annabawa wannan alama ce daga cikin alama ta annabta kun gane ko zuciyarsu ba ta kwana domin shi yasa an suka yi mafarki ma wahayi ne sabanin wanda ba annabi ba kai zo ya ce yayi mafarki ya an gaya masa kaza na addini kuma ka karba a annabin Allah shi kadai ne wanda mafarkinsa wahayi ne gaskiya ne kun gane ko nan ma ya ce musu gaskiya ne suka ce gaskiya ne to a wannan ruwaya ta Imam Ahmad shi ma an kawo magana cewa ya suka kara mai ma da tambayar kenan cewa akwai wato wani sauti da yake fitowa daga sama na tsawa wannan wane irin abu ne wane irin sauki ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari wato girgije in zai saukar da ruwa ne sai Allah ya wakilta mala'ika na tsawa ya buga wannan tsawa wato sai girgije ya wato yanke ruwa yanzu to sai tambaya ta karshe wacce ita ce suka ce idan ka ba mu ita yadda muke so to za mu imani ita ce shi wato me yasa wato wani mala'ika ne daga cikin mala'iku ai wato ake aikowa dangane da wato ya ya kawo sako zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kun gane ko wato zuwa ga annaba ya kawo sako zuwa ga annabawa a wata ruwaya suka ce fa inna ma baqitu hadhihi hatta nattaba'uka wato tambaya guda ce ta yi saura sai mu maka wato mu bi ka afkan alkawarin da muka yi maka shine akhbirna min mallazi yatika min al malaika ka ba mu labari wa yake zuwan maka da sako daga cikin mala'iku in gane ko domin babu wani annabi face sai mala'ika ne yake zuwa masa da sako in gane ko to kai ma wane ne yake zuwan maka da sako idan ka ba mu wannan amsar za mu bi ka za mu imani da kai kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu huwa jibril shine mala'ika jibril qalu sai suka ce zalika allazi yanzulu bil harb wal qatl wannan wanda yake zuwa da yaƙi da kisa yake sa a yi yaƙi a kashe mu za ka aduna wannan maƙiyinmu kun gane ko ka ce wannan maƙiyinmu ne za ka aduna minal mala'ika wannan maƙiyinmu ne daga cikin mala'iku laukulta da dai ka ce mikala da dai ka ce mala'ika mika'ili ne allazi yanzulu bil mafar wanda yake saukar da ruwan sama kaga ruwan sama alheri ne ko wa rahmata da rahama kun gane ko taba'anaka da mun bi ka kenan wato ka ji wani abu da suka rike saboda shi malaika jori ne shi yake cewa ya ki kamar katul mushriki kun gane ko wajahidu shi yake ka ayoyin jihadi ko da ayoyin a yaƙi kafirai shine fa anzalallahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafir kun ji to bayani alakar wato ayoyin da suka gabata da waɗannan ayoyi dama ana cikin gwagwarmaya ne da su yahuda kawai sai suka zo kuma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga tambayoyi kuma duka tambayoyin da suka yi an ba su amsar su amma da yake ba san gaskiya suke ba sai suka ce ai mala'ika jibrilu maƙiyin su ne baya son su kaga anan me yake nuna maka a nan gurin sai Allah yake nuna maka ƙiyayya da mala'ika guda yana nuna ƙiyayya da dukkanin mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda yake a cikin imani kun gane ko rashin imani da manzo guda yana rusa imani to haka nan mala'ika guda an baka yadda da shi ba da suka ce suna adawa da mala'ikun Allah ga baki daya sai Allah ya ce a da suka ce kai suna adawa da jibrilu sai Allah ya ce man kana aduwwan lillahi wa mala'ikati kaga ba Allah bai dawo ya faci man kana aduwwan jibrila ba sai ya ce lillahi kaga yin adawa kiyayya da jibril tana sabbaba kiyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba yin kiyayya ga Jibril yana sabbaba kiyayya da manzannin Allah ga baki da yin biyayya kiyayya da Jibril yana sabbaba kiyayya da sauran mala'iku ga baki da shi yasa Allah dan ya nuna maka imani ba ka zaben wani bangare ka bar wani bangare sun ce sun yadda da Mika'i saboda me shi yake saukar da ruwan sama ko shi ne wakili da saukar da ruwan sama suka ce shi ke da rahama shi ko mala'ika Jibrilu mukiyi ne shi yake saukar da yake kawo ayoyi na yaki yake kawo ayoyi na kisa ko ba haka bane ba to shine sai Allah subhanahu wataala ya ce to man kana aduwwan lillahi duk wanda ya kasance maki ga Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wa jibrila da jibrila wa mika'il da mika'il in gane ku fa inna Allah aduwwun lil kafirin to lalle Allah shi ma maki ne ga kafirai domin mai aikata haka kafiri ne dan mumini baya kiyayya da mala'ika in gane ko mala'ikun Allah imani ake da su kuma za a so su saboda masoya Allah shi yasa kiyayya da mutumin da mai imani kamar kiyayya ne da Allah subhanahu wataala shi yasa Allah subhanahu wataala cikin hadithul qudsi yace man adani waliyan faqad azantuhu bil haqq ko ba haka ba duk wanda wato yayi kiyayya ga masoyi na waliyina kamar yayi shela ne da yaki tsakanina da shi in ga yaki da Allah akwai nasara a ciki babu nasara sai taɗewa Allah ya tsare mu to duka wanda zai wato yi wani abu da zai wato sabbaba wato rashin imani ko kuma kiyayya ga masoyi Allah to yana nuna cewa shi ma ba masoyin Allah ba alamar so ga Allah da da manzansa ko alamar son ka ga Allah subhanahu wata'ala shine me san bayansa na gari san wato manzanninsa ko ba haka ba shi yasa a can ma Allah ya kawo ka'ida cikin surata Ali Imran yace kul ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah har in kun kasance kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni sai aka bada ka'ida har in ka kasance kana son manzo sallallahu alaihi wasallama to ka bi ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama son bin manzon Allah shine alamar son Allah kenan wannan sai ke nuna cewa yin ƙiyayya da manzo guda kamar da ma wato ƙiyayya ne da dukkanin manzannin Allah yin ƙiyayya da mala'ika guda kamar ƙiyayya ne da sauran mala'iku da sau- kuma da Allah shi kansa subhanahu wa ta'ala to sai Allah subhanahu ya ce to duk wanda ya kasance haka Mika'il kun ga ai mala'ika ne Mika'il ana son ya sunan ma na Mika'il ko a kasashen mu. ko ba haka ba ana sa suna Jibril sunan mala'ika ne ana sa kuma me Mika'il amma ban taba ji an sa Azra'ilu ba me yasa ba a sa suna Azra'ilu shi ma mala'ika ne ba Allah ne ko dai yana da alaka da mutuwa me daukar rai ne ko to mala'i ya kamata a dinga sa suna a zara'i ko tsoron shi za a dinga ji ba za a sa ba to kun je yahuda su ma kukan da suka ca suka jibrilu shike kawo yaki ka sa mutum za a zara'i zai dinga tsorata mutane ko ba haka ba mutum da ka ya gan shi sai ya ga mutuwa Allah ya tsare to sai Allah ya ce kuma man kana aduwan li jibrila haka nan duk wanda ya kasance wato makiyi daga jibrila fa inna Allah fa innahu nazala to ku tsaya ku ji muhimmanci da kima ta jibrila kun ga a can aya ma ta farko za ku gani bayan an ce fa inna Allah man kana aduwan lillahi wa mala'ikati sai aka keɓance jibrila keɓancewa kaga zikirin khas ba'da al'am malaman balaga suka cewa yana fa'idattar da wato mahimmancin abu da ƙimarsa da girmansa a gurin Allah bayan an kawo mala'ika ga baki ɗaya mala'iku sai kuma aka ce jibrila aka ce mika'il wannan yake nuna matsayinsu na musamman a gurin Allah subhanahu wa ta'ala musamman shi jibril shi ne aminul wahi wato wanda duk annabawan da Allah ya turo da saƙo mala'ika jibril shi ne yake kawo musu gani ko bayan an ce mala'ika ko da ba a ce wato jibrila wa mikala ba ai shi kenan duka sun shiga ciki to amma da a nuna maka matsayin jibril da mika'il sai aka ware su bayan suna cikin wa mala'ikati nan ma kuma aya ta biyu sai Allah kuma ya ce man kana aduwwan lillahi kun gane ko wa mala'ikati sai kuma ya ƙara cewa ne afuwan can ayar bai kawo su ga baki daya ba anan ne aka kawo su kenan ko can ce ya kulman kana aduwan li jibrila aka keɓance tunda matsalar tsakanin daman jibrila ne da su yahuda sai aka koto sai nan allah ya kawo shi man kana aduwan lillahi wa mala'ikati sai kuma ya ƙara cewa wa jibrila wa mika'il kaga sai aka keɓance jibril da mika'il dan a nuna maka matsayinsu da girmansu a bisa sauran manzanni ko kuma a bisa sauran su mala'iku na Allah duka mala'ikun Allah suna da matsayi suna da falala bal ma la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ba sa saba ma Allah subhanahu wataala umarnin da Allah ya ba su shi kadai suke bi kun gane ko ba sa samu to amma duk da haka a cikin su kuma akwai kamar yadda muka ce cikin komai zaka ga akwai na sama ko ba haka ba hatta aljannan nan da kuke ji akwai ta sama ko ba haka ba akwai aljanna kala kala kuma akwai aljanna ta kololuwa ta annabawa da manzannin Allah su kadai suke wato isa zuwa gare ta kun gane ko sannan a cikin wato manzanni haka tilkar rusul faddalna ba'du li ba'd kun gane ko tilkar rusul ba faddalna ba'du ba'da ko minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'du darajat to haka nan a nan ma sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa bayan ya kawo mala'ika wa mala'ikati wa rusuli sai ka ce kuma wa jibril wa mika'il da a nuna a keɓance su aka kawo su ba da zikir al'am a zikir khas ba da al'am an kawo am ga baki ɗaya mala'iku sannan kuma aka ambace su su daban da a nuna girman su da matsayin su na musamman a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kun gane ko shine sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to duk wanda ya kasance yana kiyayya da su yana gaba da su fa inna Allah aduwwul lil kafirin lalle Allah makiyi ne dangane da kafirai kenan kafirai saboda sun yi kiyayya ba sa son ɗaya daga cikin manzannin Allah ko ɗaya daga cikin mala'ikun Allah kenan imani bai cika ba kun gane ko domin dole sai ka yarda da dukkan to mala'iku sannan imaninka ya cika sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ولقد أنزلنا إليك آيات بينات بالبينات وما يكفر بها إلا الفاسقون نعم أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم نعم بل أكثرهم لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala kada an zanna ilaika ayatin bayyanat hakika mun saukar maka wato da ayoyi bayyanannu wadihat kenan ayoyi wa'inda suke bayyanannu in an karanta su ana gane su shine ana magana ne da manzo s- Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce to wa ma yakfuru biha duk wanda ya- babu mai kafircewa da waɗannan ayoyi bayyanannu illa alfasiqun sai fasikai kafirai duk inda kaga Allah ya kawo alfusku a cikin alkurani ɗayan cikin guda biyu ne imma dai ya zo da ma'ana na fasikanci wanda yake kafirci kafirci wanda yake fita da mutum yake fitar da mutum daga musulunci ko kuma ya zo da ma'anar fasikanci babban laifi laifi babba amma baya fitar da mutum daga cikin doron addinin musulunci to anan ana magana ne da kafirai domin ne wa ma yakfuru biha ita za ta fassara maka illal fasiku babu wanda ke kafircewa da ayoyin Allah sai wa sai kafirai nan alfusku anan alkufru yake nufi kun gane ko shine sai Allah ya ce me wato kamar ka cewa Allah me yasa suka kasance kafirai fasikai bayan damun kuma ya riga ya bayyana maka wa ma yakfuru biha bugu da ƙari awa kullama ahadu a duk lokacin da aka riƙe alƙawari da su shine awa kullama ahadu ahadan a duk lokacin da aka riƙe alƙawari wani irin alƙawari da su na baza fariƙun minhu sai an samu daga cikin su wasu sun yi watsi da wannan alƙawari sun jefar da su a bayan bayan su kenan shine na baza fariqun minu za su jefar da wannan alkawari kun gane ko su ki yin aiki da shi shi yasa sai santo sun zama kafirai Allah ce bal aksaruhum la yu'minun da yawan su ba sa yin imani kun gane ko bari dai da yawan su wato waɗannan yahudawa ba sa yin imani sai kaɗan daga cikinsu ne suke dawowa su karɓa addinin Allah su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan aya ita ma tana nuna maka cewa wato wani hali yadda daga cikin jigon manyan hali na yahudawa shine mai saba alkawari in gane ko duk alkawarin da aka yi da su sai an samu daga cikinsu sun warware kuma da yawa daga cikinsu su ne suke warware alkawari ko ba haka ba an yi alkawari da su in manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo za su yi imani da shi kamar yadda malam ya ce ana ai kullama ahadu ahadan nabadahu fariqun min ai ahadan yace an imani bin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa za su yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan za su taimake shi akan mushrikai su yahudawa amma me ya faru na bazahu ai sai suka yi jifa wasu daga cikinsu sai suka yi jifa da wannan alkawarin suka yi kamar duk mutumin me yasa Allah ya ce na bazahu fari ai ba kamar ka dauki ka jifa shi ai na bazahu jifa na ma'ana suka watsar da magana suka yi kin aiki da wannan alkawari haka nan ma in ma na ma'ana zahiri ne jifa da littafin Allah me yake jifa da alkawarin Allah ce gashi a rubuce ka dauka ka jefar da shi kafirci ne ko ba haka ba to haka nan kin yin aiki da shi da rashin yadda da shi menene kafirci ne kace baka yadda da shi in gane ko shi yasa Allah ya ce to duk lokacin da aka rike alkawari da su zaka same su da yawa daga cikin su wato suna warware shi aksaruhum la yu'minun wato da yawan su ba sa yin imani wato da Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya ce ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون
Allah subhanahu wata'ala ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi yayin da manzo ya zo musu wato daga gurin Allah dan a ƙara tabbatar muku akwai manzon da zai zo ba daga gurin Allah ba ko da Allah ya ce lam- walamma ja'ahum rasulun ya shiru ai manzo daga gurin Allah yake wai dan a ƙara tabbatar muku rashin imaninsu da kin Allahnsu min indillahi daga gurin Allah kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi anan musaddiqul lima ma'ahum wanda yake gaskata wato abin da ke tattare da su shi manzo da yazo wato ya gaskata littafin at-taura da ke tare da waɗannan yahuda kun gane ko ai musaddiqul lima ma'ahum amma me ne faru na baza fariqun min alladhina utul kitab sai wasu jama'a daga cikin waɗanda aka bai wa littafi sune yahudawa sai suka yi watsi da wannan annabi suka ki yadda su imani da shi me suka yi watsi da shi kitaban waye littafin Allah kenan abin da yake cikin littafin su ko kuma abin da wannan manzo ya zo da shi dukansu don in ka yi watsi da attaura kamar ka yi watsi da mai alkur'ani ne in ka yi watsi da alkur'ani kamar ka jefar da abin na attaura ne to shine Allah yake ba mu labari na baza fariqun min allazina utul kitaba kitaban ba wato sai wata jama'a daga cikin waɗanda aka bai wa littafi yahuda kenan suka wato yi jifa kitabar lahi da littafin Allah shine alkur'ani kenan jifa kamar yadda muka faɗa suka ƙin amfani da shi in gane ko kuma baya hana wanda ya ɗauki alkur'ani ya yi jifa da shi ko littafin attaura ya yi jifa da littafin Allah kenan ya kafarta kun gane ko suka yi jifa da shi wara a zuhurihim a bayan bayansu kenan kamar wato suka yin ƙin aiki da littafin ai lam ya'malu biha ko bima fiha ba su yi aiki da abin da ke cikin ka na hukunce-hukunce ba su ma yi imani da shi ba in gane ko walam yu'minu biha ba su yi imani da abin da ke cikin wannan littafi da aka aiko annabawa da shi ba bai su yi imani da wannan littafi da aka wato aiko wannan annabi da shi ba Allah ya ce ka annahum la ya'lamun kai ka ce ba su san wato hakan gaskiya bane daga gurin Allah ko ka ce kai ka ce kamar ba su san wato cewa wannan littafi daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala yake kai ka ce ba su san wannan littafin littafin Allah ba da gangan suka yi watsi da shi suka bijire masa suka ƙin imani da shi suka kafircewa wannan littafi wannan aya tana da alaƙa da ayar da za mu zo mu karanta wata ba umma ta tulu shayatina ala mulki sulaiman in Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu tashi daga kanta sai ma'ala suna da alaƙa da juna abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh